الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic kiros a nan garin maiduguri yau muna yammacin alhamis 24 ga watan ramadan shekara 1442 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da shida ga watan biyar shekara 2021 miladiyya Allah muke roƙo ya mana tawfiki da ta dumu jiya mu tsaya a ƙarshen ayata 51 yau kuma zamu ci gaba daga ayata 52 kafin nan zamu amsa wasu daga cikin tambayoyi da yan uwa suka yi tambaya ta farko yake cewa wanda ya haɗe yawo ya matsayin azumin sa wannan babu komai a kansa domin dama wannan ai a jikinka yake ba daga waje ya shigo ba tambaya ta biyu mutum ya saki matarsa tana da ciki ya sake ta saki uku tana da ciki to bayan sati biyu sai cikin ya zube to yanzu a matsayin idda tunda ka'ida wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahunna idan mace tana da ciki aka sake ta ta koda kwana bayan saki da kwana ɗaya ne ta haihu shikenan idda ta ƙare to anan to yanzu ba haihuwa aka yi ba cikin ne zube wannan zai ɗauki hukuncin haihuwa ko ba zai ɗauki hukuncin haihuwa ba malama sun tattauna Allah saka musu da alkhairi malama addinin musulunci babu abin da suka bari a jumhuru sun tafi akan cewa idan aka yi bari alamun halitta sun bayyana a cikin wannan barin da aka yi to wannan ya yi kama da haihuwa idda za ta ƙare amma idan alamu na halitta ba su bayyana ba idda ba za ta ƙare ba a gurin malikiya suka ce su abin da za a duba idan jinin ya zube ko da alamu halitta ba su bayyana ba idan jinin a daskare yake ko da an zuba ruwan zafi ba zai narke ba idda za ta ƙare to ala hajji a takaice fa da wadda za mu bayar a nan ciki da sati biyu a bayan sati biyu a cikin ya zube inda alamun halitta ba su bayyana ba to ba za su yi da kare ba don bai kai hamlo ba amma da alamun dan adam sun bayyana alamun ko da zane-zane na haka za a gani da ita ta kare in babu waɗannan alamu sai ta jira sai ta yi al'ada kuma inda aka saba jininta ya zo tafi sau uku sannan inda ta za ta kare wanda kuma yana cewa mutum ne ana nisa azumin bara bai biya ba da azumin bana ya shigo shin zai rama azumin kuma ya ciyar abinda za a duba shi ne in yana da uzuri mutum azumin bara saboda rashin lafiya ko mace ce saboda al'ada ta sha wasu kwanaki azumin ya wuce ba ta biya ba har azumin wani azumin ya shigo inda akwai uzuri rashin lafiya ko wani abu shike nan idan azumin da ake ciki ya wuce sai ta rama wancan azumin kwanakin da ake yi ba tare da taciyar ba don akwai uzuri amma idan mutum ana bin sa azumi azumin ya wuce bai biya ba ba gaira ba dalili sakaci har wani azumin ya shigo to jumhur ulama sun tafi akan cewa idan ya biya azumin zai ciyar a madadin kowace rana saboda ya yi sakaci shi wannan abubuwa guda biyu ko uku ne a kansa wanda ya sha azumi bai biya ba har wani azumin ya shigo saboda uzuri abu ɗaya ne a kansa in ya rama azumin shi kenan wanda kuma ba da uzuri ba saboda ganganci ko sakaci ya bari har wani azumin ya shigo abubuwa guda biyu ko uku abu na farko ya rama azumi abu na biyu ya yi istighfari ya nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala dan aka fa'iddatun min ayyamin ukhra abin da ke wajibi a kansa ya rama kafin wani azumin ya shigo saboda wannan laifin da yayi sai istighfari abu na uku a gurin mafi yawan malamai zai ce da miskini a madadin kowace rana amma wasu malamai suka ce a ba zai ciyar ba amma da ya fata wanda za mu bayar saboda takatsantsan a in yana da hali bayan ya rama ya nemi istighfari ya nemi gafara a gurin Allah in yana da hali ya sayar a madadin kowace rana a mudu daya domin an samu asar daga Abu Hurairah da Ibn Abbas sun bada wannan fatawa akwai hadisi da zuwa kan wannan cewa zai siyar amma hadisin bai inganta ba hadisin da Imam Darqutni ya rawaito Allah ya samu dace akwai kuma dan wani na jiko daga Kaduna ne ya rubuto yace yana son mu saboda Allah kuma yana mana fatan alkhairi to mu muna son ka saboda Allah Allah da ka so ka so mu saboda shi Allah ya so ka Allah ya dakatar da mu na'am kadabi ali fir'aun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين نعم الله تعالى yake cewa kadabi ali fir'auna al'adar kafiran makka kamar al'adar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da wadanda suke gabanin su kafaru bi ayati llah sun kafirce wa ayoyin Allah fa akhadahum Allah bi dhunubihim sai Allah ya kama su da zunuban su inna Allah lalle Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqabi mai tsananin hukuba kafin mu shiga nan ayat da makaranta jiya walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ikata mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq akwai jawabu law da man shabun fada ba da zaka ga lokacin da mala'iku suke ɗaukan ran waɗanda suka kafarta suna dukan fuskokinsu da bayansu da za ka ga to me zai faru kaga akwai bukatar jawabi to mun manta ban faɗa ba la ra'aita amran ajiba da ka ga wani al'amari mai ba mamaki ko kuma la ra'aita amran fadhi'an shani'a da ka ga wani abu mai muna abu mai ban tsoro wannan shine abin da mota ban faɗa ba sai Allah ta'ala yake cewa kada bi ali fir'auna a kada bi anan wato a khabar ne li mubtada'in mahdhuf da abuhum da abuhum kada bi ali fir'auna mana al'adar kafiran maka qurayshawa kada bi ali fir'auna kamar al'adar fir'auna da mutanensa wallazina min qablihim da wadanda suke wato gabanin fir'auna kamar mutanen annabi nuh mutanen annabi lut mutanen annabi hud da sauransu wato halin kafiran makka waɗanda suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da halin fir'auna da mutanensa yayi daidai da halin mutanen annabi nuh da mutanen annabi lut da mutanen annabi hud ta wace fuska kafaru bi ayatillah dukkaninsu sun kafirce wa ayoyin Allah kamar yadda mutanen annabi nuh suka kafirce masa suka kafirce wa ayoyin Allah kamar yadda mutanen annabi hud da mutanen fir'auna suka kafirce wa ayoyin Allah haka na kafiran maka su sun kafirce wa ayoyin Allah sun kafirce wa manzo da Allah ta'ala ya turo zuwa gare su bi ayatillah alkauniyya wa shar'iyya ayatillah ma'ana alkauniyya mu'jizozi da Allah ta'ala ya baiwa annabawa da suka gabata duk sun kafirce musu ba su yadda da su ba ba su imani da su ba sannan kuma ayoyi da ake karanta musu a cikin attaura da injila da zabura da sauransu sun kafirce musu kamar da kafiran maka suka kafircewa ayoyin alkur'ani da Allah ta'ala ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ta'ala yake so ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umma idan kafiran makka sun kafircewa ayoyin Allah ba wani sabon abu akwai waɗanda suka riga su ba su suka fara wannan kafircin ba fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai Allah madaukakin sarki ya kama su da zunubansu mana ya hukunta su yayi musu uquba yayi musu azaba saboda zunubai da suka aikata inna allaha wato lalle Allah qawiyyun mai karfi ne shadidul iqab mai tsananin uquba qawiyyun mai karfi ba wanda zai gagari Allah subhanahu wataala babu wanda ya fi karfin Allah subhanahu wataala domin karfin mashi yake bayarwa inda karfin mulki ne Allah ne yake bayarwa inda karfin tuwo ne da lafiya Allah ne yake bayarwa saboda haka inna Allah qawiyyun Allah mai iko ne ba wanda zai gagari Allah subhanahu wataala shadidul iqab mai tsananin ukuba ukubar Allah babu irin azabar Allah babu irin ba ta da iyaka musamman ukuba ta wutar jahannama wanda Allah ta'ala ya tana ga kafirai ba za ta kare ba a nan duniya duk ukuba da wani zai masa wani sarki azzalimi ko wani shugaba azzalimi duk hukunci da zai maka ukuba da zai maka wannan ukuba tana da iyaka ba za ta dawama ba mafi tsananin abin da za a yi maka a yi maka ukuba har mutum ya mutu ko ba ba in ka mutu ba shikenan ba me za a yi maka bayan mutuwa kuma ba abin za a maka a nan duniya shikenan duk ukubar da za a yi maka a yi maka daurin ta rana ko a daure ka yana da iyaki ran da ka mutu ba shi kenan ba kuma za a yi to duk tsananin ukubar duniya tana da iyaka amma ta lahira ba Allah ce la yuqda alaihim fa yamutu wala yukhaffaf anhu ba za a wato ba za a azabar ba za ka gama da su gaba ɗin kuma ba za su sassauta musu babu sassauci kuma azabar ba za ta gama da su ba to Allah ta kullama nadija juluduhum baddalnahum juludan ghayra liyazuqu al'azab idan fatun suka kone to sai Allah subhanahu ta'ala ya sake musu sabuwar fata idan suka kone sai a sake musu sabuwar fata kullama nadija juluduhum baddalnahum juludan ghayra shadidul iqab mai tsananin uquba to nan za ka fahimci a shaka Allah ta'ala yana tsoratar da mutane yana tsoratar da halitta ku sani ba hukubar Allah azabar Allah ba irin wadda ba irin yadda kuka saba gani ba daban take saboda haka kowa ya shiga taitayin sa kafin wancan ranar ta zo kowa ya gyara halinsa ya bi umarnin Allah subhanahu wataala inda kafiri ne ya imani da musulunta in musulmi ne mai saban Allah ya gyara halayensa sai Allah yake cewa zalik wannan bi anna Allah saboda Allah lam yakum mughayyiran bai zamanto mai canza ni'matan an'amaha ala qaumi wata ni'ima da yayi wa wasu usu mutane ba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har idan sun canja halayensu wa anna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne alimun masani sai Allah ta'ala wani ayar yake fada mana dan me Allah ta'ala wato a yayi wa kafiran makka da waɗanda suke gabanin waɗanda suka karya ta ayoyin Allah subhanahu wataala dan me Allah ya musu azaba yake cewa zalik wannan azabtar da kafirai da aka yi bi anna Allah saboda Allah saboda Allah madaukakin sarki lam yakum mughayyira Allah madaukakin sarki bai kasance ya zama to mai canjawa ba ni'matan wata ni'ima an'amaha da yayiwa ala qaumin ga wasu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim wato har sai idan sun canja halayensu wato da suna cikin walwala da kwanciyar hankali da lafiya da zama lafiya tukunna da kafir cewa Allah sai Allah ta'ala ya canja musu da azaba ni'imar da Allah ta'ala ya yi musu na koshin lafiya na zama lafiya na ne samu abinci duk wani Allah bai canja ba sai da suka kafirce an gane to wannan yana nuna cewa ashe fir'auna da mutanen annabi nuh da su mutanen annabi lut da mutanen annabi hud da sauransu ashe suna cikin ni'ima tukunna har Allah ya aiko da manzo suka karyata manzon sai Allah ya canja musu ni'imar da azaba an gane ana akwai ishari da malamai suke kawo lam yakum mughayyiran ni'matan an'ama ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim dama suna cikin kafirci aka aiko da manzo ba su imani da manzon ba to dama suna cikin kafirci suka ci gaba da kafirci to me suka canja tukunna na halayensu Allah ya canja musu ni'ima an fahimci maganar hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai idan sun canja halayensu inda a ce da suna mu'minai ne suka kafirce aka sauka musu azaba anan an fahimci cewa sun canja halayensu ko ba haka ba amma dama suna cikin kafirci aka aiko da manzo suka ci gaba da kafircin to me suka canja su halayen akwai to malamai suka ce akwai abin da aka canja shine daga wato mara hali mara kyau zuwa ga halin da ya fi na farkon rashin kyau da da farko suna kafircin ai ba a yi musu da manzo ba ahlul fatira ba a tsaye da hujja a kansu ba suna da uzuri wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula suna da uzuri a gurin Allah subhanahu wataala ba wani manzo da ya zo musu yace da su ku bautawa Allah wannan yana da kyau wannan abin baya da kyau ko ba haka ba da Allah ta'ala ya tura da manzo yayi musu wa'azi ya nuna musu abin da ke daidai da abin da ke ba daidai ba an tsaye da hujja a kansu kaga da suka ki imani da manzo kamar sun canja halinsu daga mara kyau zuwa hali wanda yake yafi muni shine abin da ake nufi ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم wannan dama ita ce sunnata Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar tana magana ne akan kafirai domin sai da Allah ta'ala ya ba mu labarin mutanen fir'auna da waɗanda suke gabaninsu kuma kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shigo ciki كما أن الله تعالى كتوى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت عن أم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ما لم يسكتوا أن القرية قد مكة الله يمس نئمة نا أبنتي نزما لا فيها كما رد الله تعالى كتوى إلى في قريش إلى في مريحة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu a matsayin manzo suka kisi imani da shi sai Allah ya jarabe su da fari da tsoro to to malamai suke cewa wato ayoyi suna magana akan kafirai amma ko musulmi idan suka kafir cewa ni'mar Allah subhanahu wataala suka canja halinsu Allah ya musu ni'ima na arziki na zama lafiya na kunciyar hankali na ‘ya'ya da sauransu idan suka butulcewa ni'imar Allah ko dai ba a yi musu irin abin da aka yi wa kafirai ba su ma akwai irin musibar da za a yi musu gwargwado wanda ta dace da su haka wasu ayoyin alkur'ani suka tabbatar wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abin da ya same ku na musiba ku tuntunu da bala'u saboda abin da kuka aikata ne a hakan ma Allah yana yafawa yafewa da yawa inda a ce Allah zai saukar muku da musiba akan duk kuskuren da kuka yi aka ce mata raka da zahiriya min dabba ba da bawon babu wanda zai saura to wannan ma muna cikin rahmar Allah ne subhanahu wataala saboda haka ayoyi ne suna magana akan kafirai imma mu ce musulmai ko dai ba a musu abin da aka wa kafirai ba su ma akwai irin gwargwadon nau'i na canja ni'ima da Allah ta'ala zai yi musu idan sun canja halayensu ko kuma mu ce al'ibra bi umumin lafzi la bi khususi sababi ana magana da kafirai amma duk wanda yake ya canja halinsa daga imani zuwa kafirci daga bin Allah zuwa sabon Allah daga godewa Allah zuwa butulcewa Allah to Allah subhanahu wata'ala gwargwado zai jarrabe su imam ibn qayyim yake cewa wajen fassara wannan aya wani ayar tana nuna cewa idan aka canja hali daga mai kyau zuwa mara kyau Allah madaukakin sarki sai ya dauke ni'imarsa a shiga fari a shiga rashin zama lafiya cututtuka su yawa fitintunu su yawa matsaloli su yawa to wannan yana nuna cewa kuma idan kuka shiga cikin hali na kakanikaye ba zama lafiya ba kwanciyar hankali da fitintunu Allah ba zai canja muku zuwa alheri ba sai kun canja halin kamar yadda yake ba zai canja muku daga wato mai kyau zuwa mara kyau ba sai idan kun canja halinku kun zamanto masu hali mara kyau haka nan ba zai canja muku daga mara kyau zuwa mai kyau ba sai idan kun canja halaye inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to sha sa kullum idan kun lura matsalolin Najeriya da muke fama da su a yau babban abin da maluma suke mai da hankali akai shine ne shine ne eh a tuba a gyara a koma ne ga Allah subhanahu wataala to ma a tunaninku kowa ya tambayi kansa tunda aka cikin jarrabobin nan ko na boko haram da muke fama da su a nan north east ko a nan jihar borno da yobe da sauransu ko kuma matsalar garkuwa da mutane da ake fama da su a sauran bangarorin arewacin Najeriya kowa ya tambayi kansa kar tunanin ka yanzu gurin shugaban kasa ko gwamna ko senator kai ka koma su kai tunanin kanka zunubai da kake yi ai kowa shi zunubin da yake aiko kowa ya san nashi bal insanu ala nafsihi basira daga cikin zunubai da kake yi wani zunubi ne ka tuba ka bari kowa ya bai kansa wani zunubi ne da kake yi saboda wannan jarraba wannan mutuba zuwa ga Allah dan Allah ya tausaya mana mutum nawa suka tuba suka bar halayen ba ma sai da abin da ya karu ba sai abin da ya karu matsaloli iri iri luwadi shan giya madugo shan kwayoyi yanzu shan kwayoyi tsakanin matasa kawai ba ya ishe mu aiki ba shan kwayoyi a tsakanin matasa zalunci na 'yan kasuwa tauye mudu ha'inci iri-iri ba wanda zai gyara sai da mutum mana kuka kutuntunu sun yi yawa ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم hatta yi gayyaru ma bi an husu lam yi ku ba wani ba suna ta Allah ba kuna cikin ni'ima har kawai Allah shi ga muku ni'ima kuna cikin zama lafiya har kawai Allah ya kawo muku bala'i a kasa samu bakin zaren abu aikai har kawai ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أقوي مسألة to a samu matsalar na a gyara to in ba an samu bakin zaren matsalar na an gyara ta ba Allah mai karamci ne mai jin kai ne mai tausayi ne amma Allah kuma yana da sunna wannan dukkan da sunnati Allah tabdila Allah yana da sunna saboda haka kowa sai ya gyara ko ya fara da kansa kowa ya fara da kansa ka gyara naka tukunna kafin ka zargi wani kai baka gyara naka ba ka je kana zargin wani to ina ba zai ce kullun zalimun mazlumun haka a Najeriya yanzu kullun zalimun mazlumun a lokaci guda kowa zalimi ne shi kuma abin zalunta ne yana zalunta wani shi kuma ana zalunta to Allah gyara mana halayen a hadisin Zainab bintu Jahsh wanda Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a take cewa wata nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya shigo gurinta a firgice a tsoroce yana cewa la ilaha illallah yace kai tun larabawa daga wani sharri da ya kusa wani sharri da ya kusa to yake cewa yau an bure daga shamakin shamaki da aka sa tsakaninmu yau ya ajuju ma ajuju an sha shamaki idan lokacin fitowarsu ya yi yana daga cikin manyan manyan alamun tashin alkiyama to za su rusa shamakin ne za su fito duniya ya ce yau an budi daga wannan shamakin nan gwargwadon haka sai manzo Allah ya kama yatsunsa manuniya da babban dan yatsa kamar dan zobe haka ya ce kamar wannan haka yau an budi amma duk da haka manzo ce lalle sharri ya kusato dan an budi kamar wannan kawai kamar zobe to sai zainab take cewa ya rasulullah ana haliku ko kuma annahu lahu wa fina salihun shin za mu halaka ko halakar da mu alhali akwai salihai a cikin mu akwai masu karatun alqur'ani akwai masu qiyamul layl akwai masu sadaka akwai masu azumin nafila akwai masu taimaka barayu akwai masu tsoron Allah bayan Allah akwai salihan maza halakar da mu za mu halaka sai manzon Allah ce eh idza kasura al-khabath idan gaskiya yawa zunubi ya yawa duk da salihai daga cikin ku Allah zai halakar da ku sai da kuma a tada shi gurgurdan niyyarsa su salihai halakar da aka halakar halakar da aka yi musu halakar da aka yi musu ko halakar da suka shiga ciki sai wannan ya zamanto kafara a gare su to duk wani yana nuna hatsarin zunubi ko kai idan ba ka yi idan wasu suna yi to a sanadiyar wannan ba a sa ba sai Allah ta'ala ya saukar da azaba to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausaya mana ya ba mu ikon gyara halayenmu Allah ta'ala yake cewa wa anna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne duk abin da kuke faɗa Allah ta'ala yana ji duk abin da kuke faɗa babu abin da zai buya ga Allah alimun masani ne Allah ya san da abin da kuke gaba daya ya san da abin da ke cikin zukatanku sai Allah ta'ala yake cewa kaza bi ali fir'auna al'adan kafiran makka kamar al'adar mutanen fir'auna wallazina min qablihim da waɗanda suke gabanu Allah ta'ala ya sake maimaitawa kaza abin kazzabu bi ayati rabbihim suka karyata ayoyin ubangijinmu shin Allah ta'ala yace kafaru bi ayatillah sun kafirce wa ayoyin Allah anan kuma yace kazzabu bi ayatillah sun wato sun karyata can kazzabu kafaru bi ayatillah nan kuma kazzabu bi ayati rabbih sun karyata ayoyin ubangijinsu sai Allah ta'ala yake fa ahlaknahum sai muka halakar da su bi zunubihim saboda zunubansu sai Allah ta'ala yake cewa wa aghraqna ala fir'auna ko muku nutsar da mutanen fir'auna sun bi annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya umurci teku ya rabu guda biyu gida biyu kuma kasar ta bushe annabi Musa alaihi salam shi da mutanensa suka samu ruwa suka wuce fir'auna ya zo ya ga hanya shi da mutanensa suka shiga sai da suka zo tsakiya sai Allah ta'ala ya ce ya ce wa ruwa ya haɗe ruwa ya haɗe fir'auna ya halaka wa aghraqna ala fir'auna muka nutsar da mutanen fir'auna a cikin teku sai Allah ta'ala yake cewa wa kullun kanu zalimi dukkan mutanen fir'auna da wanda suke kafin fir'auna mutanen annabi nuh mutanen annabi hud mutanen annabi salih mutanen annabi lut da masu kafiran maka wanda su kafirta manzon Allah Allah ya ce dukkanin su sun zamanto azzalimai ta yaya suka zamanto azzalimai da yake ba su bauta wa Allah ba Allah ne ya halicce su Allah ya musu ni'ima ni'imomi iri iri to adalci shine su bauta wa Allah da ya halicce su to amma suke zalunci ba su bauta Allah subhanahu wataala ba bautar suka dauke ta suka kai ta wani guri gurin da bai dace ba to shine Allah ta'ala ke cewa suka zama to azzalimai kuma ba kowa suka zalunta ba kawunan su suka zalunta Allah kiyaye inna sharrad dawabi inna sharrad dawabi 'inda Allah alladhina kafaru fahum la yu'minun alladhina 'ahadta minhum ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون
na'am Allah ta'ala yake cewa inna sharrad dawabi lalle mafi sharrin masu tafiya akan aban kasa inda Allah a wurin Allah allazina kafaru wadanda suka kafarta fahum la yu'minun su ba sa yin imani har wala yau da Allah ta'ala yana ba mu labarin kafirai wadanda suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ko ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba inna sharrad dawabi lalle wato mafi sharrin الشر شنو أكا شافي حمزة لكثرة الاستعمال شر الدواب ما في شر دبوبي الدواب دم دابة دابة كل ما دبة على وجه الأرض duk abin da yake tafiya abin ƙasa yana da rai ko baya da rai a yana da hankali ko baya da hankali yana da hankali in babu da babu ganin tafiya ko yana da hankali ko baya da hankali to shine dabba to duk abin da yake tafiya a ban ƙasa da mutane da dabbobi abin waɗanda suke sun fi sharri sun fi muni sun fi hatsari to shi ne Allah ta halatta allazina kafaru waɗanda sun kafarta malamai suka ce ba al'adan alkur'ani ba ne wato kiran dan adam da dabba to amma Allah anan Allah ta'ala ya kira kafirai ya kwatanta su da dabba saboda sun zamanto gara ma dabbar ulai kal an'ami bal hum adall Allah ce suna da zukata ba sa fahimta suna da kunni ba sa jin gaskiya da da kunnan suna da ido ba sa ganin gaskiya da ido Allah ce ulaika kal an'ami kamar dabbobi suke Allah ce kai ka bar haka kai ai gara ma dabba domin dabba ita asali Allah bai bata hankali ba ko ba haka ba tana da uzuri a yanzu ba ba ta hankali ba tana da uzuri ita dabba amma dan adam sai Allah ya girmama shi ya ba shi hankali sai ya kasa amfani da wannan hankalin ya yi abin da yake wato bai kamata yi ba to shi ne Allah ta'ala kita gara dabba kwanar ba an yi bayani aiko ita dabba Allah akalla wa in min shay'in illa yusabbihu بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ita dabba alal akalla tana tasbihi sai da ba ma jin tasbihin jaki da kura da zaki da doki da akuya da zakara duk akwai irin tasbihin da suke yi amma ba ma fahimta kun ga alal akalla su sun sauke nauyin da Allah ne ya dora musu amma dan adam da Allah ya halicce shi ya ba shi hankali ya bauta wa Allah yake bauta wa Allah kaga bai sauke wajibin ba hankalin bai masa amfani ba saboda haka gara dabba dan dabba ba ta da hankali kuma ta soke wajibin da aka dora masa dan adam ga hankali amma bai soke wajibin da aka dora masa ba ta na garawa kaga dabba tana gaba da shi to shine malamai suka ce saboda dan adam ya mai da kansa wani yanayi ya shiga cikin wani yanayi da zabunsa to shine Allah ta'ala yake kwatanta shi da dabba domin nuna munin halin da yake ciki inna sharra dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun Allah ta'ala yake cewa fa hum la yu'minun su ba za su imani ba na farko alladhina kafaru Allah ya tabbatar musu da kafirci shin bayan wannan kafircin zai yi su imani Allah ya ce fa hum la yu'minun ba za su imani ba to wannan Allah ya riga san cewa wurin kamar yau ba za su imani ba gobe kuma ba za su imani ba alladhina ahadta minhum wadanda idan ka yi alkawari da su thumma yanquduna ahdahum sannan za su warware alkawarin su fi kulli marratin a kowane lokaci wa hum la yattaqun su ba sa jin tsoron Allah wajen warware alkawari to ana malamai suka ce wannan ayar alladhina ahadta minhum ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون جوار بسمع لمن تفسيري سنة أنبتن سيوا وأن آية تسوكاني دنغني دا بنو قريزة يهودا بنو قريزة ورن سك سابا القور من زال الله صلى الله عليه وسلم كما رد موشا فدا da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira yazo Madina ya tarar da Yahudawa a Madina sai manzon Allah ya yi alƙawarin zama lafiya da su yahudawa su yi addininsu musulmai su yi addininsu yahudawa kar su taba musulmai musulmai kar su taba yahudawa sannan idan wani zai kawo hari a madina su hada kai su yaƙe shi kada wani musulmi ko ba yahude ya je taimakawa wani daga waje ya hada kai da su a kawo hari madina kar su hada kai da wani su yaƙi manzon Allah haka wannan alƙawarin to ana nan banu qainuka kamar da zamu yi bayani suka suka saba alƙawari banu nadir suka saba alƙawari banu quraiza wanda malamai suka ce su ake nufi a nan suka saba alƙawari ta yaya suka saba alƙawarin lokacin da kafiran makka ghazwatul ahzab wato suka yi kawance kafiran makka da ghatfan da munafikan madina za su su yaki manzon Allah sun zo da wajen wato mayaka wajen dubu goma to banin nazir lokacin manzon Allah ya kore su sun bar garin Madina sun hada kai da kafiran Makka to shine shugaban banin nazir a Huyay ibn Akhtab ya zai samu ya samu shugaban banu Qurayza lokacin su banu Qurayza ba a kore su ba banu Qainuqa an kore su banu Nadir an kore su daga Madina amma banu Qurayza ba a kore su banu Nadir da aka kora suka hada kai da kafiran Makka suka yi gangami don a zo a yaki manzan Allah a gama da musulmi to shine shugaban banin nazir ya baro can inda yake ya zo ya samu banin quraiza kab ibn asad shugaban banin quraiza yace na kawo maka alkhairi yace wani alkhairi da quraishawa sun hada karfi da karfi za a zo a za a yi wa manzan Allah sahabbai kwab daya a gama da su saboda haka a matsayin ne shugaba tana da jama'a muna neman haɗin kanka ka kawo gudunmawarka yace a'a yace mutumin nan mun yi alkawari da shi kuma na lura yana cika alkawari bai kamata in saba wannan alkawarin ba sai da da ya zo ma aka ce wani ya zo ita kada bude masa kofa bai bude dan uwansa ne yayi hasashin cewa ba alheri ne zo da shi ba ita kada bude masa kofa amma sai da ya matsa ya matsa aka bude masa kofa ya shigo ya kawo masa wannan tayi yace a ni ba zan saba alkawari ba annabi muhammadu yana cika mana alkawari ya ta binsa ya ta binsa ya ta binsa sai da ya saba alkawari wadancin dama kun ga an kore su ba sa cikin madina ba magana alkawari dama su banu kore ba sa cikin koriyar madina su ba kore su ba har yanzu suna ne al'awa alkawari suka saba alkawari da suka hada kai da kafaran makka laka wajen wata guda manzon Allah ya zo ya tona rani shawarar sanan karisi an shiga hali mawuyaci mawuyaci Allah ya faɗi wannan ibada wannan labarin a cikin suratul ahzab karshe da Allah ya sauka da iska iska ta fata take su kafaran muka suka koma ورد الله الذين كفروا بغيظهم lam yanalu khaira suka kuma ba samu abin da suke so ba to shine sai manzon Allah ya dawo Madina ya dawo Madina na Aisha take cewa manzon Allah yana zuwa Madina yayi wanka yana wanka kenan sai ga malaika Jibril malaika Jibril ya zo yace da shi kun kun aje makamanku sai manzon Allah ya ce eh to amma kuma mala'iku ba mu aje makamanmu ba har yanzu yaki bai kare ba idan an gama da ahzab har yanzu akwai wani yaki sai manzo Allah ce ina za mu sai malaika jibril yayi masa ishara zuwa inda quraidas sai manzo Allah ya bada umarni la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani quraida kada kowa ya salla al-asr sai a bani quraida kun ga irin wato irin sahabbai suka tsaya suka sadaukar da kansu suka bada dukiyoyinsu suka sha wahala kan wannan addini sun yi wata guda fa a handar gina sun tona rami wurin duwatsu ne ga yunwa ga sanyi ga tsoro sun bar iyalin wajen wata guda sun shigo madina ko hutawa ba su yi ba aka ce sallar la'asar ma kada su yi ta sai a banu ƙuraiza barin shirya barin nan huta barin kimta duk wannan babu suka kama hanya suka tafi banu ƙuraiza manzo Allah ya ji samu banu Qurayza ya faɗa musu cin amana da suka yi sai suka zabi Sa'ad ibn Mu'az ko Sa'ad ibn Mu'az ya yanke hukunci a to Sa'ad ibn Mu'az ke cewa ya Rasulullah ina ba da shawara a duk wanda ya isa ya kai matsayin yaki a kashe shi kuma a kama matansu da yaransu a matsayin fursunonin yaki haka aka yi musu aka karkashe su sai manzo Allah ke cewa ka hukunci a kansu da irin hukuncin da Allah yake su lokacin shi sa'ad ba da lafiya ba domin samu rauni a gazo da a handas ko wani ko a huna wani yake ya samu rauni akan jaki ma aka zo da shi ya yanke wannan hukunci to shine aka gama da su yahudawan banu quraiza to shine malamai suka ce Allah ya sako da wannan aya alladhina ahadta minhum wadanda idan kaya alƙawari da su thumma yanquduna ahdahum sannan suke warware alƙawarin su fi kulli marratin a kowane lokaci wa hum la yattaquna su ba sa jin tsoron Allah wajen warware alƙawari wasu malamai suka ce umumin aya ba zai hana kuma wasu yahudawa masu shiga ciki ba alladhina ahadta minhum min anan wasu malamai suka ce sab'iyya domin wanzu Allah ya alkawari da shugabanninsu ne ba da dukansu ba wasu malamai suka ce ana min ba tabi'idiyya take nufi ba ma'ana ta dauki alkawari daga gare su ma'ana yana nuna wato iltizam al-iltizam min janibihi sun baka alkawari sun nuna cewa za su kiyaye wannan alkawarin da gaske suka yi wannan alkawarin sai Allah ta'ala yake cewa thumma yanquduna ahdahum sun maka alkawari cewa ba za su yaƙe ka ba ba za su haɗa kai da wani a yaƙe ka ba wani shi ne alkawarin Allah yu'inu alaika wala yuqatiluka ba za su yaƙe ka ba ba za su haɗa kai da wani a yaƙe ka ba wani shi ne alkawarin sai Allah ya ce thumma yanquduna ahdahu thumma sannan yanquduna ahdahu malamai suka ce thumma anan thumma ba wai litarahi kawai ake nufi ba litarahi sannan kuma tana dauke da ma'anar al-istif'al wato rashin cika alkawarinsu ne ya yi nisa bai kamata su yi wannan ba don faɗin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi lalzi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun thumma anan suka ce istib'ad Allah ya yi istib'adin abin da ya faru bai kamata abin da suka yi na ce ya faru ba Allah ne ya halicci sammai da kasai ya halicci komai da komai sannan kuma wannan Allah suke hada shi da wani to bai kamata wannan abin ya faru ba to shine an Allah ta'ala yake cewa thumma yanquduna ahdahum sannan su warware alƙawarin su to bai kamata wannan ya faru ba fi kulli marratin a kowane lokaci Allah ya ce yanquduna suna warwarewa ba so ɗaya ba ba so biyu ba haka kuma za su ci gaba da shi thumma yanquduna ahdahum za su ci gaba da warware alƙawarin su Allah ta yake cewa fi kulli marrat a kowane lokaci babu wani lokacin da za ka yi alƙawari da su su cika wannan alkawari wa hum la yattaquna su ba sa jin tsoron Allah wajen cin amana wajen saba alkawari domin mai imani idan ya alkawari da wani zai tsoron Allahnsa zai hana shi ya saba wannan alkawari to idan yanzu mutum za ka yi alkawari da shi ya saba ka yi alkawari da shi ya saba baya jin komai to rashin imani ne tunda manzo Allah yake cewa ayatul munafiq salata ko idan ya faɗi ƙarya ne idan ya alƙawari ya saba an ba shi amana ya ci amana yace wa hum la yattaquna ba sa jin tsoron Allah wajen kiyaye amana a malamai suke cewa wato ba wata al'umma da Allah madaukakin sarki a cikin al'ummu da suka gabata Allah ya yi bayani da yawa a kansu kamar Yahudawa imma tasrihan aw talmihan kuma mafi yawa munanan halayen su ake fada saboda irin wata irin halitta ce daban ba Yahudawa wata irin halitta ce daban ba su bar Allah ba ba su bar annabawa ba babu wanda suka bai inna Allah faqirun wa nahnu aghniya kuka ce Allah matalauci ne mu ne masu wadata saboda haka Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya ta bayani ya ta bayani akan su domin al'umma musulmi su san sharrin su su san yadda za su mu'amalanci yahudawa sabu alkawari ba kan manzon Allah suka fara ba Allah madaukakin sarki ma sun masa alkawari sun saba alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah aha قال أتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين su suka ce suka ce wa sarki su a samar mana sarki za mu yaƙi da shi to shi in fa karfa a kawo kuma ba za ku za ku ja da baya don dama an san halu sai da ya musu kashe in fa karfa mu roki Allah Allah ya turo da sarkin kuma ba za ku yakin ba suka ce a ina mu da aka fadda mu daga gidajenmu da ƴaƴanmu aka rabu da ƴaƴanmu dan me ba za mu yi wannan ba falamma kutiba alaihim qitalu da Allah ya rubuta musu yakin aka zo da sarkin sarkin yazo a zo a yaki tawallu suka juya ba illa qalilan min ce wallahu alimu bi zalimin zalunci da ma'aikin su su suka nema da bakin sai da annabi ya musu kashe in fa za ku cika wannan alƙawarin suka ce a za mu cika to bai hudin mutum to shi yasa Allah ta'ala ke cewa aw kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun dukkan da suka yi alƙawari sai sun saba alƙawarin to shine Allah ta'ala ke cewa fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya saboda saba alƙawari da suke yi la'annahum muka tsina musu ba albaka tare da su wa ja'alna qulubahum qasiya muka sanya zukatan suka zama doke kasassu zukatan sun bushe ba tsoron Allah ba imani to haka wato banu qainuqa kafin banu quraida wanda malamai suka ce ayar tana magana da su suka saba alƙawari su ne suka saba alƙawari bayan yakin badr da aka musan Allah sassan ya samu yakin ya samu nasara akan quraishawa kafiran maka sai wannan ya ya dame su har suna cewa ai annabi Muhammadu kawai sun samu larabawa kauyawa waɗanda ba su iya yaƙi ba inda ce zai yaƙi da mu'a zai ga mamaki suna faɗin wannan manzo Allah yana ji sai wata ran wata musulma ta je za ta yi sayayya gurin wani bai yahudi ta zauna ta yi sayayya da ta zauna sai ya kama zaninta ya ɗaure tana tashi sai al'auranta ya bayyana sai ta ihu sai wani musulmi ya zo ya kashe wannan ba yahudi yahudawa suka zo suka kashe wannan musulmin sai aka fara yaki tsakanin musulmi sai aka zo abin ya dafa to shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je hukunci ne yi musu sai ya kore su daga garin Madina kaga saba alƙawari suka yi za a zauna lafiya ba za su taba musulmi ba musulmi ba zai taba su ba amma suka zo suka taba wannan baiwa musulma suka saba alƙawari haka nan banu nabi na biyu wanda manzan Yahudawa na biyu wanda manzan Allah ya kore su wasu da manzan Allah ya ji gurin su banun nazir akan diyar wasu mutane a sasanta sai manzon Allah aka ce da shi ya zauna a wani guri aka nuna masa ya zauna sai suka koma gefe suka fara shawartawa yanzu ai abin da za a yanzu wani ya haukan ɗakin nan ya turo masa wani kashin dutse a kashe shi sai da cikin suke cewa in kada ku kada kar ma ku fara dan annabi ne kuna fara wannan za a fada masa suka ce a za mu gwada suna wannan maganan mala'ika sai ga mala'ika jibril ya zo ce manzon Allah ya koma madina sai manzon Allah ya tashi ga sahabbai yana tare da suna tare da shi ba wanda yayi wa magana kawai sai ya koma dan manzon Allah ya fada musu abin da ya faru wasu ba su yi hakuri ba sai manzon Allah ya shiru bai wa kowa magana sai da ya zo madina ya ci ga abin da ya faru aka koma aka je to aka ce an ba su dama bayan tattaunawa an ba su dama daga cikin dukiyoyinsu su ɗauki abin da rakuma za su ɗauka amma da sharadin ba za su fita da makamai ba makamansu su ajiye kuma duk abin da yake rakuma ba su ɗauka ba su bari suna ji suna gani manzo Allah ya kore su daga Madina suka bar garin Madina su ne na biyu sai kuma na uku su ne banu quraiza wanda muka bada labari to shine Allah ta'ala ke cewa allazina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaquna basu cika alƙawarin Allah ba basu cika alƙawarin annabawan su to ina ko za su cika alƙawarin manzon Allah annabawa da suka yi imani da su fa annabawa da suka yi imani da su annabawan su basu cika musu alƙawarin su ba ina ko manzon Allah da basu imani da shi ba akwai magana cika alkawarinsa to kuma wai yahudi har yau har zuwa gobe kiyama haka ne har yau har zuwa gobe kiyama ba magana cika maka alkawari sai dai yau dare ka babban misali ai ga isra'ila turawa mulkin mallaka da su america da ingila karbu da yaji aka zo aka dasa kasar isra'ila a falastin saboda a hana zama lafiya a gurin a 1948 kuma aka shiga yarjejeniya ga yankin isra'ila ga yankin falastin amma aka sa yarjejeniya a zona lafiya kama isra'ila kullum tana mamaye kasashen falastin kasar falastin kullum tana mamayewa aka fara rikici sai a je dinkin duniya ko barke duniya ko sai a sa hannu ana komawa isra'ila kuma ta ci gaba da saba wani resolution a security council majalisul amni dauli al-majlisul amni alƙawari nawa akai yarjejeniya nawa ana sa hannu amma ana komawa isra'ila ta saba ta kashe falistinawa ta kukulle su ta kore su ta rusa gidajensu ta lalata gonakinsu ana mamayewa ana kuma ana tona rami kusa da masallacin baitul maqdis karshe ma aka zo aka ce ai kawai baitul maqdis ma nan ne ma kawai wato babban birnin isra'ila capital na isra'ila bai duk alƙawarin da aka yi resolution daban-daban daban-daban karara iri amma duk a banza saboda haka shasa Allah ta'ala ya yi magana da yawa a kansu wasu malamai suka ce sama da sulusin ayoyi surorin alkur'ani ayoyi surorin da suka yi magana surorin da aka yi a cikinsu aka yi magana kan yahudawa sun wuce sulusin alkur'ani ta fuskar daban-daban wasu malamai suke saboda hatsarinsu da sharrinsu sama da sulus ne kashi ɗaya bisa uku surori da ma'ana ba wai ba duk surori ba ne ma'ana inda aka yi magana akan surori in kana bin inda aka kawo maganar su ko sarahatan ko isharatan ba da komai saboda hatsarin su to yana mutane ba da zuwa lafiya da su annabawan su da can wanda suka yi imani su zuwa lafiya da su ba Allah da ya halice su ba su bashi ba to ina ko kai musulmi za su barka abu ɗaya ne maganin abu ɗaya ne a lokacin da musulmi suka yi riko da addininsu suka yi riko da alkur'ani suka so junansu suka haɗa kawunansu a nan za su maganin yahudawa amma idan kun raba kawunansu kuka so duniya kuna fada a junanku yahudawa za su gaba da wato samun iko akan musulmi kamar da ke faruwa duk da yawan larabawa duk da yawan musulmi wala isra'ila duk nawa suke amma sun tada hankalin duniya gaba ɗaya da makirci da kaidi da munafunci to Allah samu dace maganin ɗaya ne kawai musulmi su imani da Allah su gyara halayensu wannan shine maganin inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to Allah samu dace Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya ba mu zama lafiya wannan ƙasa ta mu zuwa ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da sharri Allah ya shiga tsakanin mu da su subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk